da suka samu jinkiri na bacin mota, za mu gayyaci wani ya karanta mana ayoyi daga cikin alƙur'ani ba na dogon lokaci ba, zan gayyaci alaramma, babban alaramma Shafi'u Muhammad Inuwa daga cikin garin Bauchi don ya karanta mana wasu ayoyi daga cikin alƙur'ani mai girma. Da dai ina ce masa alarama mai girgiza. ban sani ba ko yanzu ya daina Allahu alamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين
Allah ramma Shafi'u Muhammad Inuwa Allah ya saka da alkhairi a shi babban bakonmu Sheikh Yusuf Ahmad Koroma zai yi karatu ne tare da Alaramma Abubakar Muhammad Gamawa. Alaramma Abubakar Muhammad Gamawa zaka iya jan ayoyi biyu zuwa uku sai kuma malam ya ci gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد جاء آل
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da wannan lokaci da wannan dare mai tarin albarka yammacin asabar daren lahadi yau muna shida ga watan septamba watan goma sha biyu miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalamu shekara dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan da tsaniya hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai mun haɗu a wannan farfajiya mai tarin albarka farfajiyar masarautar damban a ƙarƙashin wato farfajiyar kofar gidan mai martaba sarkin dambam mai martaba wanda Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya martaba shi da mai matsayi na ɗaya a cikin sarakunan jihar Bauchi muna addu'a Allah ya ƙara wa mai martaba lafiya mun tare ne a ƙarƙashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunna wanda shugabanta na wannan jiha mai albarka shine babban malaminmu Profesa Zubairu Abubakar Madaki muna addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya malam malami na ne duk da ka san shi babba baya iya gane karami amma karami yana iya gane shi malam sun koyar da mu a jami'ar Gaɗau kuma yana daga cikin duk da shi department ɗinsa ba ita ce department ɗina ba ina Arabic department ne shi kuma malaminmu ne sau da dama nakan shiga gaishe shi amma malam baya gane ni sannan kuma malam ya yi mana invigilator lokacin da muke jarabawa tun daga shekara ta biyar har shekara ta shida ina tsammanin lokacin da muka zo karewa Allah ya kara amanan lafiya ga babana a ainihin malam Muhammad Manga Misau tun muna yara muke ganin su tun muna ɗan dagwai-dagwai iyalan baba muna ɗan agaji muna ganin su malam manga tun ana ɗan ɗaga mu an nuna mana su ga can malamwa ne to yau kuma ga mu muna tare da su Allah ya ƙara wa rayuwa albarka to ƴan uwa abin da ya shafi Bauchi ya shafi jihar Yobe abin da ya shafi jihar Yobe ya shafi Bauchi domin da jihar Bauchi da jihar Yobe duka za mu ce ɗan juma ne da ɗan jummai sannan kuma mafi yawan mutanen jihar Yobe ma tushen mu mutanen Bauchi ne domin kamar mu kare-kare an yanke cibiyarmu ne a jihar Bauchi domin duk wani bakarkare in ka ce ina ne asalinka zai ce maka jihar Bauchi haka ne ko ba haka ba saboda kuti dun ma dama asali tumu jagatumu biban dikiyan cibiya tumu da tare Bauchi asali tumu ma dumunin dala jalam jalamawa na dumu kenan kadamban kadagau da gijjagatumu ne saboda kuke wuya indijin domin ya mulan makwaro ana rama kagale gazgo? saboda kuti mayana wa'azi ka yare tun makwaro ana rama ka sura wada ta mumma ƙura'ani to tiya masura ayoyi ta wara guda kunu bai على رمى تبارك وتعالى لا تموي والعصر بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر نعم آه سورة آية أي توتيا بسورة أكتا قرآني أما ما أنا تقام قامتيني من قام أكتا سورة آية sura ayan na tumutun yadda ɗan adam yadda ga na tinge bai tingi kaya ya yi tunani a kani sai ya nazari a kata duniya ayan sanai men tala burba ɗan nesa kasan da ya ta sa tingi kawai sa ta yi waɗa sameti a bosare ko sala ina ibada sadafi lura kamen bandina aka ta sura ayan talaburba na ta muida wal asr talaburba cutan cantu ka al asr al asr ta ne zamani saboda kamen bandina aka ta zamani ayan mamen lura an ce ma lokaci mabedi ne baina kankamacin ma a kata fati talabur ba wulene na muku a kata beki bai awa belu ko kuniya muranti muku a gabai ma beki na kanka macinya da na dage sallah na dage mafati mai sallah ma asubahi an ci a matsayi tuka manga bandi talabur ba ɗanne kakau sabo kamiyaka yana nazari bai kai ya tunani a kata rayuwa cika gaba waɗi zamanin bandi ka yaɓa cika ɗi tun ka burbaɗi har batun ga tatau kayu cantawa na waya bandi doka mai tuka a lokaci biye ka a kata buta cikau lokacin bandi mala'ika ma meto da ne ka a suka rayukau yanka sallah bulman na kaka a tahumma butatukau a tahumma mabutukau malayakun bandin da ne kau nashin da take teɗi ke a katamin kunu ko fedu ko ba teɗan bandina ya cika mabarko da ta neman rabuka na teɗa ke talaburba bandi ɗagne kakau matsayin na agi kamiya do kayu sallah mai waya kayu tauhidi kayu azumi ka tamada rabbi Allah tana burban dagai inni ne bandi dagne na ko anin te dike te da mabelu man nabiyuka dokai ne makirki yayi ka tamada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga bandi tana burba zai nesa kau yayi waziya mun tafsi jire ciwate su azumi ciwate su sallah ciwate su duba a beno ne ne annabi Muhammad asali ma yare ni balarabe ne lawan saka ta humma jagata makka akata larabawa yi ma tana burba asne sakau ka gabai ma kabila bandi waraka kabila waike asali da ta ne kabila makuranci anin zai sai a tahumma duniya gaba waɗi domin da gimin a katattume su talabur ba waɗi ne karkacin gi kamyantan membandi ka a kai bai ka tinge na gidowaci ko giditamci ko gidikwam ka nuyi ka gode ka tala burba bai ka sunuta wa tala burba ka gode kan ni bai tala burba zai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kada titi sai ka bauta nan ba ka ga mace sai ka wadu bai kai sallah kai azumi kai zakka ma dukiya tikau do tala burba hore tika kawainya ka biya jijiri kan da ya kawarci farali kayewanta hajji dokatal gube la'ayya janwan nace dake makunu makunu da tane wama dinuka ka talba ka tame da diniyar islam addini tikau da tane addini mai islama amma do malaika ce duka kaya addini tikaramiya ka tame da gwararrama ko mumen ta gwararama kuwa men jaga ka gare gare bai ko na gare ga kabbara bai dokai ya ka bauta mata alabur babayya ka bauta ma gwararrama duka ne kule mabokaro duka ne alam bazan nan kan zagaya sun ka damale ka sun ma ya cika maleka kan jau ka alwala bai kan jau karanta alkur'ani bai ka istighfari bai ka hailala bai kamanta men bai duka ka wace takwartuku ka bambanci bai sabo ka miya sabo ka duka kamai tusu kan da ne ka duniya mere ka latuka mere na ce ɗake addini tukau dole sai ka talbu ka kabare su amsa ka talba da addiniyar islam addini nan ta ne musulunci na ɗahu talaburba na talbuka da gembandi talaburba ya kan nau na talbuka da gembandi a ba zina ma talaburba da gamuna ka kayi da ta ne tauhidi talaburba na ta mu a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ninem bandi tala burba zene sa kaka alqur'ani ayan bandi ma karantu ka yardi kada gi sun manga wadi bai agi ibada kan duka ka zabe ya kada gi shehu bai kada gi wali tika bai kada gi kaka tika bai kada gela da gi tala burba saboda kuti tala burba na ta muya annabi muhammad ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك نعم ولتكونن من الخاسرين تعالى قربا يني وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ين وحي ين وحي من بندين دانيكو كابناني la'in ashirarta da wallahi doka ga matuta laburba kawo da gi ibada ta kai la ya habatanna amaluka wanti ka bandi kai ka duniya gaba wadi na la su a fesdi ta laburba na bara ta kalada bai wala takunanna min al-kasirin janwan ka dawa akatan bandi yan hasara a rayuwa su ma duniya gaba wadi saboda kuti talaburba na ta muhida wal asr talaburba cante kakani kakani janwan camte ka zamani zamani kamar malura ka ta sosai saboda kuti talaburba ce ka bokattau saboda zamani yayan memban dima akai ma zamani dole mai lura ka yi annabi alaihi salatu wasalam na ta muya kata hadisi ni'matani maghabunin fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal fara sallallahu alaihi wasallama na ta muida ka ni'ima guda belu mandi tala gurbayi kamun amma mun lura kaka ni'ima bi bai ditane as-siha lafiya bandi tala burba bare tukau dama bandi kaka kai lokacin bandi ka aka ta guruciya tuko ka aka ta lafiya tuko kaka wayin ka taimake ka addini tuko musulunci ka kai bai lokacin bandi kaka lafiya kai ka sallah bai kan duk ka bena bai kan dai ka giwa zi bai ka saurare ka maluman bandi na karantu tuko karatu mai yawa bai duka kullun dai yake alagi malamai mutubu mandi na bara tuka sa'a da yi ke kayali saboda kama yi duniya tukau dokadan siyasa ya kamen bandi kan da labai a gi malamai sai dai kan da yi kawai barka sa'a bandi kan na zaɓe amma duka kan da yi kata ya ɗi malami ya ka alwala kara ya ka buɗa ma jaraba kara ya ka sallah kara kamenta bai sabo kamiya kamentan bandi fatta mai ta cikau mala'ika ma'asarai nan na na yara a katikau na tamada dokai yin sallah bayya na tamada ya ayyatuhan nafsul khabisa ukhriji ila saktin min rabbiki wa ghabbin na tamada rayi mammuna marayi ban ji yi sallah bai yi azumi bai kamen ci bai sai suna ifi sai marau sai gulma sai hulata mun sai kaza kaza saboda kuti fateti ka kaci jarina aka tafi shi matala burba tala burba yi ka fushi kacci mala'ika bi na asturate kau yo asne ka rayi iya rayi tikana yana sama a san takayen daga kattaya talabur ba na tama mala'ikun bandi rayi tuka nasara su ɓalaci rayi bi ɓalane takaya na ngate ta yali letra ta a tamu yali gidan bandi talabur ba na tamu da إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم إن الذين كفروا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها نعم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين أنا نونا من لوكتي آه lalle mutanen da ba akwai aiki a kanku mu da muke ganin mun zo gida shugaba dan bangarinmu ne fagari kare kare ne kai na san ba a yadda ba to shikenan to garin hausawa ne da bafulatani da bakarkare a ƙasar nan tun lokacin da muke ƙanana tare muke tafiya za a ga bakarkare ya iya fulatanci bafulatani ya iya karkaranci a inda muka tashi baka isa kai bakarkare ka zagi bafulatani da yaranka ba don sai ya kure ka a yaran da kake to haka bafulatani ba ba za ka zagi bakarkare da yaran yaran fulatanci ba dan yana ci da saboda haka abinda na faɗi a takaitaccen wannan lokaci shine wannan sura da take da ainihin muhimmanci ita ce suratul asr wanda ɗan adam yana ɓata lokacinsa ne ya manta da cewa duk abinda Allah maɗaukaki ya rantsuwa da shi yana da muhimmanci saboda muhimmancin zamani da lokaci Allah ya rantsuwa da shi wanda sakan ɗaya idan ya tafi maka idan baka yi aikin Allah ba baka bautata ma Allah ba ba gode ma Allah ba wannan lokacin naka ya tafi a banza kuma ya tafi ba zai ƙara dawa ba har abada sai lokaci ya kure maka na buga misali na ce ɗazun nan muna cikin safiya yanzu gashi Allah ya kawo mu dare an jima kaɗan zaka ji an kira sallar asubahi Allah maɗaukaki ya saka wa shugabanni da alkhairi da wannan dama da aka bani Allah maɗaukaki ya ƙara dankon zumunci Allah ta'ala ya taimake mu ya gafarta mana kurakuranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu Akbar rahim ya wa saurari Malam Ahmad Yusuf ya gabatar mana da wa'azi da asalin mutanen nan suke